أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم bayan haka ‘yan uwa daga nan zawiyar shehu malam Musa mai gayya ƙarƙashin jagorancin imam Gazali Salihu za mu gabatar da wannan karatun littafin Ishmawi wanda yake karatu wanda yake ɗan takaitacce fassara wadda take takaitatta gwargwadon fahimta. بسم الله الرحمن الرحيم وأن احكم بينهم بما أنزل الله mai littafi ya buɗe da wannan aya mai albarka cikin alkur'ani da Allah yake cewa wa alihkum bainahum ya rasulullahi kai hukunci a tsakanin mutane bima anzalallahu da abinda Allah ubangiji ya saukar mai littafi ya fara da bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai قال الشيخ الإمام العالم العلامة عبد الباري الأشماوي الرفاعي رحمه الله واتو الشيخ الإمام العالم دتيجو الإمام شوغبازا غورا العالم متني العلامة ليون سني Abdulbari shi ne Abdulbari al'ashmawiyu wato mutumin garin Ashmawa, wato nisba ce zuwa alƙaryarsu shi ne ake ce mashi al'ashmawi. Al-Rufa'i wanda yake ɗan ɗariƙar Ahmadun Rufa'i, rahimahullahu Allah Ubangiji ya masa rahama. yace sa'alani ba'dul asdiqa sashin abokai ya tambaye ni ko ya roƙe ni an a'mala muqaddimatan in aiwatar da wani littafi fil fiqhi a bisa wato a cikin fiqh ala mazhabil imami malik a bisa mazhabar imamu malik dan anas radiyallahu anhu Allah ubangiji ya ƙara yadda a gare shi. Fa'ajabtuhu ila zalika, sai na amsa masa ila zalika izuwa aikata haka. Wato, wannan yana gwada kenan idan mutum ya roƙe ka kai abu to, to kai ƙoƙari ka amsa in dai na alheri ne. Don haka sai shi ma ya ce fa'ajabtuhu sai na amsawa ɗaya daga cikin wannan abokai nawa. ila zalika izuwa aiwatar da wannan littafi rajiyan littawabi ina mai ƙauna da samun sakamako a gurin ubangiji babu nawaqidil wudu'i babin da zai maganar abubuwan da suke warware alwala ilam yace sani waffaqaka Allah ta'ala Allah ta'ala ya datar da kai, kai ne karatu, anna na waƙibar wudu'i, ka sani cewa lallai abubuwan da ke warware alwala, ala kismai ne, wato sun kasu kaso biyu, ahdathun akwai hadasosa, wanda ake cewa kari da hausa, wa asbabi ahdasin, sannan akwai kuma sabubban hadasosan. an ce hadas shi ne abin da yake karya alwala da ƙashin kansa idan ya fito, shi ne hadas. Shi kuma sabab, asbab su ne abubuwan da suke miƙa mutum zuwa waɗancan abubuwan da ke warware alwala. Ya kamar, kamar yadda zai lissafo su. kaman fitsari inda ya fito kana da alwala ai shikenan da kanshi ya warware maka alwala kamar bayan gida to amma akwai sabubban hadasosan su kuma kaman waɗanda su ne za su miƙa ta zuwa ga ka iya yin wancan abin kaman bacci da sauransu zai yi bayani a takaice wa ammal ahdafu amma hadasosan fa khamsatun guda biyar ne salasatun min al-qubul uku daga gaba suke hitowa shi al-qubul in an ci suna ne wanda yake mai ishtiraki wato gaban namiji ana ce mai ƙubul, na mace ma ana ce mashi ƙubul. To guda uku suna fitowa daga gaba, wahiya su ne almaziyu, akwai maziyi, walwadiyu da wadiyi, walbaulu da fitsari, wa isnan guda biyu kuma mina duburi suna fitowa ne daga wato dubura. Wahuma su ne alga'ir wato bayan gida. shi ma yana warware alwala warrihu da kuma wato hutu shi ma tana warware alwala tana warware alwala duk da dai misali ita ba najasa bace kaga sauran waɗannan dukkan su najasa ne wato wato maziyi najasa ne wadiyi najasa ne fitsari najasa ne ga'idi najasa ne amma ita ita arrihu hutu wato wannan shi ba najasa bane ba amma tana daga cikin abubuwan da ke warware alwala to wannan sune hadasusa wa amma asbabul ahdath amma sababban hadasusan su kuma sune kan naumu kaga akwai bacci to shi baccin nan wa huwa ala arba'ati aqsani shi ya kasu kaso hudu akwai wanda suke warware alwala wanda suke warware alwala akwai kuma wanda zai warware alwala akwai cikin waɗanda suke warware alwalan ga sunan kashi biyu ne bawilun faqilun mai tsawo bacci mai tsawo faqilun mai nauyi wannan yanqudul wudu'a yana warware alwala kai tsaye sai na biyu ƙasirun saƙilun gajeren bacci saƙilun amma mai nauyi shi ma wannan yankudul wudu a aiba yana warware alwala kuma wannan su ne ƙwara biyu bacci waɗanda suke warware alwala sai kashi biyu waɗanda su kuma ba sa warware alwala gashi nan ƙasirun khafifun bacci wanda yake gajere khafifun sassauƙa mara nauyi, wannan layan ƙubul wudu'a wannan baya warware alwala. Ƙawilun khafifun, sai kuma bacci wanda yake mai tsawo khafifun amma mara nauyi, to shi ma wannan baya warware alwala. Sai dai shi yustahabbu min wudu'u an so yin alwala idan aka yi shi. an so yin alwala daga wannan bacci idan aka yi shi shi wancan qasirun khafifun gajere wanda yake mara nauyi shi zai warware alwala kuma ba a so a ce wai a je a yi wata alwala ba shi kuma wannan mai tsawo amma sassauka mara nauyi to shi zai warware alwala amma kuma an so a canza alwala wannan kenan wa min al-asbab allati tanqudu al-wudu'a yana daga sabubba waɗanda suke warware alwala shine zawalul aqli bil jununi gushewar hankali ta hanyar hauka shi idan hauka ce ta samu mutum hankalin mutum to gushewa yake zamto ba shi gaba ɗaya wani ijima'i da kuma gushewar hankali ta hanyar suma wa sukuri da maye to amma idan shi kuma gushewar hankali ta hanyar suma ko maye shi wannan ba gushewa hankalin yake ba a rufuwa hankalin yake yana nan amma kuma ya rufu ba zai amfani ba wa yantaqidul wudu'u birriddati alwala tana warwarewa ta hanyar ridda ne ridda shine fita daga musulunci mutum yayi yana musulmi kuma yayi alwala kuma sai yayi ridda to ko da ya dawo musulunci to wannan alwalar dai ta riga ta warware wa bishakki fil hadath sannan alwala tana warwarewa ta hanyar yin kokonto cikin hadafi cewa mutum ya yi hadafi ko bai yi hadafi ba to shi kenan alwalar shi ta warware ya ɗauka kamar ya yi hadasin sannan wabi maski zakaril muttasili bi ba'inil kaffi alwala tana warwarewa saboda shafar gaba almuttasili bi ba'inil kaffi wato shafar gaba na namiji almuttasili bi ba'inil kaffi mai saduwa da tafin hannu au bi ba'ini asabi'in ko kuma da cikin 'yan yatsu au bi zambaihima ko au bi zambaiha ko da gefen 'yan yatsu din walau bi asbu'in za'idin ko da da ɗan yatsa ne wanda yake mai ƙaruwa wanda ake cewa cindu in hassa in dai shi wannan ɗan yatsan yana jin zafi ko sanyi ma'ana yana da shi'uri yana jin ɗanyantaka yana jin bushewa yana jin taushi yana jin kaushi to to in dai haka ne mutum ya taɓa gabansa da wannan ɗan yatsa to ya sani alwalarsa ta warware wannan shi ne wabin lamsi sannan alwala tana warwarewa saboda shafa ana nufin shafar wato shafa ta sha'awa shafan mace ko ko namiji ta hanyar sha'awa to amma yana da sharaɗi ita shafas. Wa huwa ala arba'ati aqsamin ita wannan shafa ta kasu kaso hudu in qasadal ladzata idan mutum ya nufin jin daɗi game da abin da zai shafa din wa wajadaha sai ya samu jin daɗin to wannan alwalarsa ta warware fa alaihi wudu'u alwala ta wajaba gare shi wa in wajadaha idan ko da ya taɓa wannan abin da ya taɓa wa in wazarha in ko ya samu jin daɗin walam ya qasidha sai dai bai nufin jin daɗin ba fa alaihi alwudu shi ma alwala ta wajaba a gare shi wa in qasadaha idan ko mutum ya nufin jin daɗi walam yajidha sai dai bai samu jin daɗin ba fa alaihi alwudu shi ma alwala ta wajaba gare shi wa in lam yaqsid al-ladhata idan ko mutum bai yi nufin jin daɗi ba, walam ya ji daha kuma bai samu jin daɗin ba, dama bai nufin ya ji daɗi ba kuma bai samu jin daɗin ba da ya shafa, wala wudu a alaihi wannan babu alwala a gare shi. Wala yan taƙidul wudu'u bi massi duburin, wato alwala ba ta warwarewa a mazhabi na malikiya kenan bi massi duburin da shafar dubura. amma akwai wasu mazhabobin da suna ganin cewa alwala tana warwarewa da amma a malikiya alwala ba ta warwarewa da shafar dubura wala unsayayin ko shafar maraina wala bi masti farji sabiratin ko da shafar farjin karamar yarinya wadda take bata isa sha'awa ba wadda ba a sha'awarta aka ce wannan ko da mutum ya ji daɗi ko da ya yi nufin jin daɗi ya samu jin daɗin da shafar ƙaramar yarinya to aka ce da shafar farjin ƙaramar yarinya to wannan wato alwala ba ta warware ba shi ne wala wato alwala ba ta warware ya bi mas wato wala bi masi farji sagiratin sannan wato alwala ba ta warwarewa da shafar farjin ƙaramar yarinya ko da mutum ko da an nufin jin daɗi kuma an same shi. Wala ƙai'un, sannan alwala ba ta warwarewa saboda amai, komin yadda aman ya yi yawa, to je warware alwala ba, in dai ba mutum ya yi kari ba a daidai lokacin da yake wannan. Wato, wala bi akli lahmi da zore, sannan alwala ba ta warwarewa da cin naman tsohon raƙumi, wala hijamatin sannan alwala ba ta warwarewa saboda yin ƙaho, wala fasdin ko tsaga, wala bi ƙahƙahatin fi salati. Sannan alwala ba ta warwarewa saboda ƙyalƙyata dariya a cikin sallah. A sai dai ita sallar ita ce za ta wato ɓaci. Wala bi massi imra'atin farzaha. sannan alwala ba ta warwarewa saboda shafar mace da farjinta wa qila amma aka ce in alqafat in dai ta nitsa in yatsanta a cikin tsakanin dumbarin farjinta fa alaiha alwudu'u to akwai alwala a gare ta alwala ta wajaba gare ta wannan shine wallahu a'lam Allah shine mafi sani amma aka ce idan mutum wato ko da yake ya yi bayanin da nake so ma in gabatar da shi alhamdulillah wato sai kuma babi na biyu shine babin da zai maganar rabe-raben ruwa ruwaye waɗanda ake tsarki da su wanda shari'a take kallo a matsayin ruwa tsarkakakke i'lam sani waffaqaka Allah ta'ala Allah ta'ala ya datattake annal ma'a ala qismayn lallai ruwa ya kasu kaso biyu makhluqin akwai ruwan da yake gaurayayye wanda aka gauraya shi da wani abu wa gairi makhluqin da kuma wanda bai gauraya ba fa amma gairul makhluqi amma ruwan da bai gauraya ba fa huwa tahurun wannan shine ruwa wanda yake mai tsarki mai isarwa a wajen yin tsarki da shi na alwala ko wankan zanaba ko kuma tsabtace wani abin da najasa ko da ke sama tahur ana ce mai tahur ana ce mai ana ce mishi al-ma'ul mutlaq وهو الماء المطلق yau shi kenan ma ya kawo shi ne ruwa wanda yake mutlaƙi ya zuzu min huzul wudu'u wanda alwala take halatta da shi wannan ruwa sawa'un duk ɗaya ne nazara minas sama'i ruwan ya sauko daga sama ne kamar yadda ubangiji yake faɗa wa anzalina minas sama'i ma'an tsahura mun saukar da ruwa mai tsarkakewa daga sama auna ba'a min al-ardi ko ko ya kukkugo ne daga ƙasa kamar yadda alkur'ani yake faɗi cewa wato alam tara anna Allah anzala min as-sama'i ma'an fasalakahu yanabi'ati al-ardi to auna ba'a min al-ardi wato wato ba ga yadda Allah ubangiji ya saukar da ruwa ba daga sama fasalakahu sai Allah ubangiji ya shigar da wannan ruwa wato yanaji a fil ardi guraren da suke ɓuɓɓugowa a cikin ƙasa wato Allah ya aje shi inda zai ɓuɓɓugo idan an gina to auna ba'a min al-ardi ruwan ya ya ɓuɓɓugo ne daga ƙasa duk ɗaya ne shine ma'ul mutlaq wa amma al-makhlutu to amma ruwan da ya gauraya kuma shine idza tazayyara ahadu awsafihi ath-thalathati idan ɗaya daga cikin sifofinsa guda uku suka canza launihi launinsa au ta'amihi ko ɗanɗanansa au rihihi ko ƙamshinsa bi shay'in suka canza da wani abu su waɗannan kaloli wannan sifofin nasu ko launinsa ko ɗanɗanansa ko ƙamshinsa ya canza bi shay'in da wani abu wa huwa ala qismai to idan ya canza din shi ma ya kasu kaso biyu. Taratan wani lokacin ya salibi bi najisin yana gauraya ne, yana jirkita ne bi najisin da najasa, fa ya tagayyaru bihi sai ya canza da wannan najasa. To idan aka yi haka falma'u najisun, to wannan ruwa ya zama najasa ne. La ya sihu min hulwudu'u, alwala ba ta inganta da shi. wa in lam yataghayyar bihi idan ko da najasar ta shiga cikin ruwan lam yataghayyar bihi shi ruwan bai canza da wannan najasar ba to sai a lura fa in kana al-ma'u qalilan idan ruwan kadan ne wan najasatu qalilatan najasar ma ek kadan ce kuriha al-wutu'u minhu to an karhanta yin alwala da shi alal mashhuri a shahararren zance wato sakani ne kenan akwai wato shahararren zance shine karahiya to zancen ɗayan zancen kuma wanda ba wanda wanda wanda yake muƙabilin wannan wato sun ce ruwan ba zai inganta a yi amfani da shi ba kawai da jasa ne wa taratan wani lokacin kuma yaktalibu bi qahirin shi ruwan yakan gauraya ne bi qahirin da abu mai tsarki fa ya tagayyaru bihi sai ya canza da wannan abu fa in kana qahiru to idan shi abin mai tsarkin wanda ya shiga ruwan kenan mimma yumkinu ihtirazu minhu shi mimma yana daga abin da yumkinu ihtirazu minhu al-ihtirazu minhu kiyayewa minhu daga wannan abin a kiyaye shi daga shiga ruwan yumkinu yana yiwuwa zai faɗi hukuncin kalma'il makhluqi bil za'faran kamar ruwan da ya gauraya da za'faran wal wardi da ruwan da ya gauraya da wardi wal azil da ruwan da ya gauraya da kullu kaga za'faran ai abu ne mai tsarki wardi ma abu ne mai tsarki kullu ma abu ne mai tsarki kuma zai yi a kare zai yi a kiyaye za'afaran daga shiga ruwa don ba tare ake ginin su ba zai yi wato a kiyaye wardi daga shiga ruwa don ba tare suke ba zai yi a kiyaye kullu daga shiga ruwa shine ma'anar mimma yumkinu da ihtiraz minhu fa in kana tsahir in shi wannan abin mai tsarki kamar za'afaran din zai yi shi wannan abin mai tsarki ne ma yumkinu da ihtirazu yana daga abin da zai yi a kiyaye shi minhu daga shiga ruwan wa ma ashba zalika da makamancin wannan kamar irin su zuma irin su nono irin su romo da sauransu fa hadha al-ma'u tahir wannan ruwa mai tsarki fi nafsihi a kashin kansa غير مطهر غير مطهر لغيره amma ba mai tsarkakewa bane ga wani shi ruwa wanda yake mai tsarkakewa ana ce mishi dahur shi ko ruwa wanda yake mai tsarki ne amma bai tsarkakewa ana ce mishi bahir fa yusta'malu fil adat da ka wannan sai ayi amfani da shi cikin al'ada min dabakhin na daga dafar abinci haka wa azmin da kullu وشرب لشاه ونحو ذلك كما كمان تنوني أما ولا يستعمل في العبادات بازاي أيكي لشيء أسكين إبادو ذيبا لا في وضوء بازاي أيكي لشيء تكين الولابة ولا في غيره بازاي أيكي لشيء تكين ونين الولابة كما وانكن زنبا كوكو وانك وتسترى ميك أزنتا ميك أزنتا وإن كان in ko shi wannan abin mai tsarki da ya shiga cikin ruwa ya kasance min ma la yumkinu li ihtirazu minhu daga irin abin da ba a yiwu a iya kiyaye shi daga shiga ruwan kalma il mutaghayyiri kamar ruwan da ya canza ya canza bisabahati da ƙasar gishiri ko sadihati awila hama'ati ko baƙar ƙasa ita ce ƙasar kanwa aw nahwi zalika ko makamancin wannan aw zari ko ruwan da yake gudana alama adini zirniqi aw sama adinin karawuta aw kibritin ko ma'adanin koya aw nahwi zalika ko makamancin wannan hadha to irin wannan wannan kulluhu dukkan shi shi wannan ruwa dahurun mai tsarkakewa ne يصح منه الوضوء الولاء تنا inganta daga wannan ruwa saboda ta iya yiwa an gina rijiya a inda yake inda ma'adani ne na farar wuta sai aka ga ruwan ya canza da kalar farar wuta to wannan ai kaga ba zai yiwu a kiyaye farar wuta daga shiga ruwan ba kaga la yumkinu al-ihtiraz minhu kenan saboda haka ko aka gina sai aka ga jangahur ruwan ya zama kamar jangahur saboda ƙasar gurin haka take ko ƙasar kanwa ko ƙasar gishiri wannan fahaza wannan ruwa kulluhu dukkan shi tsahurun mai tsarkakewa ne wato ya sifu min hudu wala tana inganta daga wannan Allahu alam Allah shine mafi sani babu fara'idil wudu'i wa sunanihi wa fada'ilihi babun farlan alwala da sunnonin alwala wa fada'ilihi da musabban alwala fa amma fara'idul wudu'i amma farlan alwala fa sab'atun bakwai an-niyyatu niyya inda ghaslil wajhi yayin wanke fuska wa ghaslul wajhi da kuma wanke fuska shi ma farilla ne wa ghaslul yadaini ila almirfaqain da kuma wanke hannu zuwa mirfaqai wato wannan kashin na zira'i shi ake cewa mirfaqi wato hidi an yi sabani shin a wanke hadda mirfaqin kuku a zuwa iya mirfaqin ne wa masu jami'in ra'asi da shafar dukkan kai ana shafar kai ne daga matsalar gashin kai na al'ada na farkon kai zuwa ƙiya wato wa gaslur rijlain da wanke kafafuwa ilal ka'bayn zuwa ilal sawu wal fawru da gaggautawa ma'ana yin alwal yin alwala cikin wato wato yi izi daya kada mutum ya fara alwala ya bar ta sai wari ya je kasuwa ya dawo a yayi cikin iji ɗaya shine alfawa wa tadliku da kuma cuccuɗawa hadhihi sab'atun wa annan sune ƙwara bakwai na farlai na alwala lakin sai dai yajibu alayka ya wajaba gare ka kai mai alwala fi gasli wajhika cikin wanke fuskarka an tukhallila sha'ara lihiyatika wato ka tsatse ka gashin gemunka in kana sha'arul lihiyati khatifa in dai gashin gemun ya kasance sassauƙa ne ba da kauri ba ne, ya zamto tauharul basharatu tahtahu fata tana bayyana a ƙarƙashinsa, wa in kana kafifan in ya kasance mai kauri, wala ya jibu alaika takliluha tsatsefa wannan gemu bai halas bai wajaba gare ka ba. Waka zalika haka nan ma ya jibu alaika yana wajaba a gare ka fi gasli ya daika. cikin wanke hannayenka an tukhallila asabi'aka ka tsatsefa ‘yan yatsunka alal mashhuri a bisa shahararren zance amma sunan wudu'i amma sunonin alwala ka samaniyatun takwas ne ghaslul yadayn wanke hannaye awwalan a farko ilal kuwa'ain zuwa wuyan hannu wal madmadatu da kuskuren baki wani iske shaku da shaƙa ruwa mutum ya shaƙi ruwa da numfasinsa ruwan ya shiga hancinsa wani iske samu da tacewa shine mutum ya ingizo ruwa da numfashi zuwa wajen hancinsa shi al-istighfar huwa jazbul ma shine fuzgo ruwa min al daga hancin ruwan ya fito waje wa raddu mashin ra'asi da kuma juyowa da shafuwar kai shi ma sunna ne wa mashul ubunaini da shafar kunnuwa zahirihima wajensu wa batsinihima da cikinsu wa tasdidul ma'i da sabunta ruwa lahuma ga su kunnuwan wajen shafar su kada a ce da ragowar kada a ce daga ragowar ruwan da ka shafi kai shi za ka shafi kunne ba a san haka wato sabunta ruwan sunna ne wa tartibu fara'idihi da jeran tafarallan alwala din ya zamto daga ka wanke fuska sai hannu sai shafar kai sai kafa kada mutum ya akasta amma fada'iluhu amma mustahabban sallah fasab'atu bakwai ne at-tasmiyatu shine yin bismillah kafin mutum ya fara alwala mutum ya ce bismillahi وبسم الله الرحمن الرحيم والموضع الطاهر da kuma guri mai tsarki mutum ya samu guri mai tsarki ba guri mai najasa ba wa qillatul ma'i da karanta ruwa bila haddin ba da iyakancewa ba ba wai an iyakance maka a ce gwangwani kaza ba ko buta kaza amma dai mutum ya karanta gwargwadon irin yadda jikinsa yake wa wad'ul ina'i 'ala al-yamin da ajiye mazubin ruwan alal yamin a ɓangaren dama in kana maftuhan in mazubin ruwan ya kasance mai buɗaɗɗen baki amma in mai rufaffen baki ne kamar buta kaga za ka ajiye ta daga ɓangaren hagu ne wal ghaslatu thaniyatu wa thalitha da kuma wankewa ta biyu da ta uku wadda ake wa gabbai kamar wanke fuska sau uku wanke hannu sau uku da sauran abubuwan da ake wankewa sau uku din to wankewa ta biyu da ta uku idza au abadil ula in dai mutum ya gane da ta farko ma'ana na farkon wankewai ya wanke ko ina ya wanku to ta biyun da ta ukun shi ma mustahabi ne wal bad'u bi muqaddamir ra'si da farawa da farkon kai wajen shafa shi ma wannan mustahabi ne wasiwa wasiwa da kuma yin aswaki shi ma mustahabi ne wallahu a'lam Allah shine mafi sani babu fara'idil ghusli babun farallan wanka wa sunanihi da sunnonin wanka wa fadaidihi da mustahabban wanka amma fara'iduhu amma farallan wanka fa khamsatun biyar ne anniyatu niyya mutum ya zamto ya yi niyyar wannan wankan zanaba ne zai yi ko ya ta yi niyyar cewa wannan wanka ne na haiba za ta da sauransu wa ta'mimul jasadi bil ma'i da gane jiki da ruwa shi ma wannan farilla ne wadalki jami'il wadal wadalku jami wa tamimul jasad bil ma'i wadalku jami'il jasad da kuma cuccu da dukkan jiki shi ma wannan farilla ne wal fawru da kuma gaggautawa ma'ana yi cikin izi ɗaya wa takhlilu sha'ari da kuma tsatsefa gashi wa amma sunanhu amma sunnonin wanka fa arba'atun hudu ne ghaslu yadayhi awwalan ila ku'aihi wanke hannayensa a farko kafin mutum ya fara wankan kenan ila ku'aihi zuwa ku'unsa ya zamto ya wanke zuwa wuyan hannu ya wanke saboda kaga tsumbul hannun shi zai yi kada ya zamto hannun nashi akwai akwai najasa ko akwai wani abu da haka sai mutum ya karkata ya wanke hannun nasa zuwa wuyan hannu sau uku ya wanke ba ba faɗa adadi ba ya tabbatar da ya wanke ya tsaftace wal mabmadatu da kuskuren baki wal istinshaqu da shaƙa ruwa wa masku simahil uhunaini da kuma shafar ƙohohin kunnuwa simah shine ƙofar kunne a dakhilatu fil ra's din wannan suquba din wanda ta shiga cikin kai to ita ce simah to mutum ya shafe su amma shi fata kunnan da zahirinta da baɗinta ciki da waje ai wannan shi wanke ta ake yi wajibi ne a wanke ta wa amma fa da'iluhu amma mustahabban wanka fa sittatun shida ne albad'u bi izalatil adha farawa da kawar da ƙazantar da ke an jasadi daga jikin shi ne janabar wato farawa da kawar da ƙazanta daga jikinsa ثم إكمال أعضاء وضوئه سنن تك غبان الولنسا متين يي الولاء تكايتي وانكيس وغسل الأعالي دفارا دوانك سمن ذكي قبل الأسافر كافن قسن ذكي وتفليل الرأس وتثليث الرأس da ukunta wanke kai وتثليث الرأس بالغسل wato da ukunta da ukuntawa da wanke kai hukunta wanke kai kenan wal bad'u bil mayamin da farawa da bangarorin dama qabla al mayasir kafin bangarorin hagu wa qillatul ma'i da karancin da karan karanta ruwa ma'a ihkamil gasli tare da kyautata wankewar wallahu alam Allah shine mafi sani babu tayammuni babin da zai bayanin taimama taimama tana da lokacin yinta lokacin yin ta shine bayan lokaci ya shiga ba a yin taimama ka jira sallar azhar ko ko la'asar a sai lokacin sallar ya shiga sannan ake yi sannan kuma sai da wato sai uzuri tabbataccen uzuri ko rasa ruwa na haƙiƙa ko ga ruwan ba a iya taɓa shi ko tsoron wato faruwar ciwo ko tsoron jinkirin warkewa ko tsoron ƙaruwar ciwo shine dai kamar yadda aka faɗa a littafai to walittayammumi fara'idu wa sunanun wa fada'ilu wato taimama tana da farillai tana da sunnoni tana da mustahabbai fa amma fara'iduhu amma farillan taimama fa arba'atun hudu ne anniyatu niyya wa hiya ita ce ita niyyan nan an yanwi yastibahata sala mutum yayi niyyar halatta sallah neman halatta sallah bi anna tayammuma domin ita ce mama la yarfa'ul hadatha ba ta dauke hadasi alal mashhuri a shahararren zance ita ce dai ta halatta maka cewa ka iya yin ibada a wannan lokacin ila janaba gare ka to kuma baka iya taba ruwa to sai ka yi taimama ko kuma kana iya taba ruwan amma ba a samu ruwan ba to sai kai taimama ka gabatar da wannan ibadar kaga ta halatta maka kai sallah ne amma bata dauke maka wannan zanabar ba watamimu wajhihi da game fuskar shi shi mai yin taimama waya daihi da hannayensa ila ku'aihi zuwa ku'unsa wuyan hannunsa wannan shi ma farilla ne waddarbatul ula da kuma bugun ƙasa na farko din nan wato shi ma farilla ne wasa'idu qahiru da kuma guri mai tsarki wanda za a buga din ake mamas. Menene as-sa'idu qahiru shine wa huwa ma sa'ida ala wajhi al-ard shine abinda ya hau akan fuskar ƙasa min turabin na daga turbaya aw ramlin ko yashi aw hizaratin ko dutse aw sabahatin ko ƙasar gishiri ko makamancin haka ko kanwa ko zangargari ko ko farar wuta, kai ko ƙarhe ma, wasu malaman suka ce kai ko dalma wadda take a cikin ƙasa, amma in tana a inda ma'adaninta yake, ya zama to ba a ɗauko ta ta zama kasuwanci ba ko ta zama kayan kuɗi. To wannan duk za a iya yin taimama da su, su marmara da sauransu. Kai har taɓo ma a yankin taɓo ɗin, har ƙanƙara a yankin inda ƙanƙarar take. za a iya taimama da su shi ne sai auna hawi zalika ko makamancin wannan wa amma sunanuhu amma sununan taimama fa salasatun uku ne tartibul masi jeran ta shafa wal mashu min al ku'i da kuma shafa min al ku'i daga wato wuyan hannu ilal mirfaqi zuwa mirfaqi sanda ya ce wato jiranta shafa mutum ya fara shafar hannunsa sannan ya shafi fuska. Gari ko mutum ya fara shafar hannunsa sannan ya shafi fuska. Da mutum ma zai fara shafa fuska shi kafin ya shafi hannun, to aka ce a matsayin sunna lallai ya canza wannan sallar. Saboda haka hannu ake fara shafa, sannan kuma sai a shafi ita fuska ɗin. shine jeranta shafattu wannan sunna ne wal mashu min al ku'i da kuma shafa daga wuyan hannu ila al mirfaqi zuwa mirfaqi shi ma sunna ne wa tazidu darbati bil yadin da sabanta bugun kasa dan shafar hannaye din shi ma wannan sunna ne wa amma fadailuhu amma mustahabban taimama fa salatatun guda uku ne aidan kuma at-tasmiyatu yin bismillah wal bad'u bi mashi zahir al yumna da farawa da shafar bayan hannun dama bil yusra mutum ya shafe shi da hannun hagu mutum ya sa hannun hagu ya shafi bayan hannunsa na dama ilal mirfaqi zuwa mirfaqi thumma bil batin sannan sai mutum ya shafar cikin hannun daman ila akhiril asabi zuwa ƙarshen yan yatsu wa masuli yusra sai mutum ya shafi da kuma shafar hagu misla zalika kwatankwacin haka ita kuma hagu sai mutum ya sa hannun dama ya shafi bayan hannunsa na hagu sai kuma ya in ya kai mirfaki sai ya sai ya juyo daga mirfaki din ta cikin hannun zuwa ƙarshen wato ɗan yatsu Allahu a'lam Allah shine mafi sani nan za mu taƙaita insha Allahu da fatan abinda muka faɗi daidai Allah Ubangiji ba mu ladan shi abinda muka faɗa da kuskure Allah Ubangiji ya gyara mana kuma ya yafe mana, ya sa kuma ba za mu ƙara faɗarsa da kuskure ba, Allah ya amfanar da al'umman manzon Allah da wannan fassara da aka yi a gurguje. Allah ya saka wa malamanmu da alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.